sai ubangiji yake cewa kuma wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah na'am to fadin za cewa ita zakka dahil zakka ta tabbata ga waɗanda suka fuqara mabukata su ne talakawa da masakin da kuma amilina alaiha da wal mu'allafati qulubahum to shi abinda Imam Buhari zai anan cewa fadin sa da yake cewa wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wayannan sun fi ukun cewa zakka ta tabbata gare su da arriqab wajen yan tabayi da kuma garimina su ne mabarta yawa wa fi sabilillahi da kuma wajen jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah na'am hmm? shi ne wanda ake bi bashi na'am yace wayu zukaru wato nan ta'aliki na ta'aliki ke nan basigatar tamrid yawa ana ambatawa daga abdullahi dan abbas Allah ya dagare su yake cewa mutum yana iya yanta wuyayi daga zakat da ya fitar daga cikin dukiyarsa tunda Allah ya ce wa firriqabi a cikin wannan sunfi din nan guda takwas din nan wanda su ne wanda ake ba wa zakka yawa wanda a gurin kamar imam maluku a cikin sunfi takwas nan duk wanda ka ba wa yayi imam shafi'i ne a gurinsa dole sai an haɗa wannan sunfi guda takwas ɗin nan yawa to shi ne nan wajen yake cewa wa fin riƙabi haka nan wato mutum zai iya fitar da zakkarsa wajen yan tauyayi haka nan zai iya ba da zakatil hajji a cikin hajji hajji wadda take ta farabi yawa wadda ta zama ta wajibi a kan mutum ba ya je ya je ya je kuma ka ɗauki kuɗin zaka ka bashi ya koma hajji ba a in ya zamo mabukaci ne talaka ne to babu laifi a nan shi yadda ya kawo daga ibn abbasin babu laifi ka ɗauki zakka ka bashi ya je ya soke farabi in ya zama ba yadda zai yi mabukaci ne yawa saboda fa hajjin nan fa dole ce yawa yawanci a cikin arkanul islam qabiya nan jama'a dewa wanda ana ganin mutane suna yin su kusa da sha'anin hajji in dai kana da hali in dai kana da hali da zaka je ka soke faradi to yana nan fa akan ka yana nan akan ka kakkai da ka mutu baka je ka soke faradi ba walillahi alan nasi hijjil bait man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin saboda haka lalle in ka san kana da dama Allah ya hore ma sabilan yadda zaka je ka tafi haji to kai kokari ka biya ka je kai haji ka je ka sauke farali yana nan akan ka wajibi ne akan ka sai dai in baka da hali kuma na'am ya ce hassan albasari ya ce ya ce idan mutum ya siyi babansa daga zakarsa wannan ya halatta kawai sai kana yawo sai kaga babanka a cikin an ribace shi a cikin bayi ga zakka kuma babu laifi ka ibi kudin zakka ka siyi babanka to zaka ban mahaifinka ne malam uba ya ce hakanan ana ba da kudin zakafil mujahidina a cikin wanda suke masu ɗaukaka addinin Allah su ne masu jihadi da wanda ma bai taɓa yin hajji ba amma idan ya zama fakiran ne sai ka bashi amma ya zama mawadaci ne yana da halin da yadda zai yi mala ai ba ka ɗauko ka bashi ba yawa sai a samu wanda yake bai taɓa yi ba shi kenan sai a ɗauka sai a bashi isa su da wani zubin wani zubin za ga wani Allah ya hore masa ya ta biya mutane umara ai ta zuwa ai ta zuwa to wani zubin a samu wanda ba su je sun soke fadali ba a dinga biyan suna zuwa suna soke abin da yake na wajibi a kansu abin da yake wajibi babban abu ne fa haji yana daga cikin fa arkanul islam kwaya biyar na'am sannan ya hasan basir ya karanta fadin ubangiji innamas sadaqatu lil fuqara'i zuwa ƙarshen ayar har ƙarshe shi sai ce to da yace wal hasan basir da yace wallazi lam yahujja da wanda bai hajji ba sai yace amma fa idza kana faqiran sai ya zamo idan in mabukaci ne talakan ne ya faqirun din ne
fi ayyaha a adaita ajaza'at yace a cikin kowanne daga cikin wayannan wato wayannan dangoji guda takwas da Allah ya faɗa duk wanda ka bawa to shikenan ya isar ya isan ma a cikin zakka ko ka samu fakiri ka bashi wanda ba shi da komai yawa ko kuma ka samu wanda yake muskini ka bashi shi ma babu komai shi miskini ba wanda yake yawo akan hanya yake cewa a taimaka min saboda Allah da annabi ba wannan ba miskini ba shine miskini ba ba ta nan ake muska da miskini ba miskini zaka gan shi wani zubin dewa ma gan shi da katuwan mota wani ko kulle na yawo a mota nan ko motar ba tasa bace ko kuma da riga amma abin da zai ci yau da gobe ma bashi da shi ya fito bici da iyalansa ba shi ma bai ci babban shi da abin da zai ci yawa wannan sai akwai miskinai haka sun ma fi yawa wanda ga cikin sutura da gida da komai ana zaune a cikin mahalli ana menene amma Allah miskini ne yawa kuma shi ba zai iya fitowa ya ce a taimaka min ba wani karshen ta ma gan shi aikin gwamnati yake a to aiki wani a to a albashin da ake bayarwa isassa zai yi to amma kuma jama'a saboda sutura da Allah ya masa gashi a ofis ko gashi a kasuwa sai ga jama'a ba za a iya faɗa kowa a ce lalle wani yana buƙatar ko zakka ce a bashi ba da yawa ya fi yawa a yanzu a haka ga su nan da yawa ana gani kaga mutum ma'aikaci sosai ko ɗan kasuwa ne sosai amma kuma ya kai a bashi zakkar ɗan abin da ake bashi ɗin ƙarshen ta in ya karɓa wani zubin kan awa ɗaya ma masu bashi sun zuƙi abin yana karɓa albashin to irin wannan a dinga faɗa kowa da su in za ka alhidi a dinga faɗa da irin wannan ma a dinga ce maka musu shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce shi khalid dan walid ai ya hubustar da silkensa ne a cikin ɗaukaka addinin Allah da suka nemi cewa ya ba da zakarsa ita to ai shi ya gusar da shi a cikin ɗauka addinin Allah don mun bayanin wannan a baya yace ana ambatawa ne daga Abu Lasin Allah ya ƙara masa yadda shi Abu Lasin din nan malamai sun ce sahabi ne ina daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am yace shugaba sallallahu alaihi wasallama me yace ya ce shugaba sallallahu ya ɗauke mu a kan raƙumi na zakka lilhajji zuwa hajji kaga shi nuna kenan ashe za ka iya ba da ita zakka ka sarrafa ta gurin yin aikin hajji idan mutum ya zo mabukaci ne na'am حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
daga abu hurera yake cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da yin sadaka zai iya yi sadaka ko ta wajibi ko kuma sadaka wadda take ta nafila sai aka aka ga shugaba alaihi salatu wassalam yace aka ce da ibnu jamilin da Khalid dan Walidu da Abbas dan Abdul Muttalib wayannan aji sun sun ibada zakati sun ibayarwa sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce shi ibnu jamil ibnu jamil ai ba abin da yake yi fashe cewa da ya kasance mabukaci ne fakiri ne fa'aganahu Allah wa rasuluhu to daga ba kuma sai Allah da manzansa kuma ya kawo masa arziki kun ji ba fa'aganahu Allah wa rasuluhu sai Allah da manzansa ya masa arziki Allah ya masa arziki manzan Allah mai azarta shi manzan Allah ba shi ne ba shi ne shugaban mamlaka ta Ubangiji ba gabaci ɗaya duk abin da yake mamlakar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a damkar manzon Allah yake shi yake tasarrufi da shi bi yadda ya ga dama sallallahu alaihi wasallama yawa shi Allah ba shi komai nam muje yace amma shi Khalid dan Walid yace hakika ku za ku zalunci Khalid ne
أفسده في سبيل الله ya ce ai da sulkensa da kayan yakinsa duk wannan ya hubustar da su ne a cikin ɗaukaka addinin Allah saboda haka babu zakka a kansu
وأما العباس بن عبد المطلب ya ce amma shi ku Abbas ɗan Abdulmuttalibi فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم to ku fa sani fa baffan manzon Allah ne kaga daga nan ma za ka san girman gidan annabi ya ce saboda ya tabbata wata ruwa ya cewa sai da na Umar aka tura domin ya sa'i gurin karɓo zakka to daidai ya samu sai da eh, ya samu hal abbasu kamar sai ya dan ne wadda suka faɗa a cikin ruwayar kamar fa'agalaza sai ya dan wato kamar kausasa wajen ya bada haƙƙin Allah kaga shi ma yana kan gaskiya shi ma yana kan gaskiya to shine mazala ce amma abbasu wa amma abbas bin abdul muttalibi fa amma rasulullahi wannan fa babban manzon Allah kamar ana cewa ku tausasa masa fa babban mu annabi ne babba ne na manzon Allah فهي عليه صدقة yace to ai shi nam fa haya ita zakkar wadda ake nema a- a gurinsa me yace فهي عليه صدقة ya ce to ai wato wato a- matabbaciya ce a kansa da sannu zai ba da ita
ومثلها معها da kwacancinta ma ma'ana ru- rubanyanta ita ma duk wannan ya tabbata a gare shi zai bayar wasu kuma daga cikin su su fadan suka ce ma'anan nan wajen kamar yadda ya zo eh, ya zo a wata a- a wata ruwaya ta daru kudini ma'ana cewa innal abbasa cewa shi abbasi kadis talafana zakata malihi wannan muranci zakar dukiyarsa a gurin me yake saboda haka mu za mu mai masa da wannan wannan a gurin me yake yawa ya zo ta ruwayar uh, da wannan da wan- da wannan la- lafazin can kuma yadda zuwa cikin ruwayan musulun yake cewa wa ammal abbasu fahiya alayya wannan zakasa tana kaina da kwatancinta wannan abin yana kaina ita ta abbasu saboda sun ce saboda shi abbasu ai kaga lokacin da aka yi badar ya fanci sa- sa aqilu ko ya fanci kansa da aqilu duk da dukiyarsa to Allahu alamu dai na'am mu je
تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه ya ce to wato shi ibn Z- zinadi ya bi shu'aibu gurin wan- karɓar wannan hadisin an abihi daga mahaifinsa وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد ibn sahaqa sahibul magazi ya faɗa daga abu zinadi هي عليه shine abdullahi bin zakawana ya ce ma'ana shi yadda al- anasar bin sai ce hiya alaihi tana kansa ومثلها معها da kwatancinta a tare da ita din waccan din duk suna kan shi a abbasu din kuma zai bayar da sannu zai bayar
وقال ابن جريج ibn jurejin ya ce حدثت عن الأعرج بمثله ya ce an zartar da ni daga aradu shine abdurrahman ibn hurmuz da kwatancin wannan
باب الاستئفاف عن المسألة ya ce babi kenan wato kamewa ga barin yin roƙo in ba a cikin wata maslaha wadda take diniya ba mutum ya kame ga barin roƙo na'am shi ba a son roƙo in ba ya kama ba na'am
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي يزيد الذي عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه ya وسلم ce to wannan hadisin wato imam bukhari ya karɓe shi gurin babban shehin nan nasu abdullahi bin yunus yusufa at-tunisi ya ɗaga shi zuwa ga da'u bin yazid al-laisi daga abu sa'id al-khudri yake cewa wasu mutane daga cikin mutanen madina sun roki shugaba sallallahu alaihi wa sallama fa adahum sai manzon Allah ya ba su ثم سألوا sannan suka kuma roƙo shugaba sallallahu alaihi wasallama fa atahum manzo Allah ya kuma ba su kasan manzo Allah sarkin baiwa ne eh ba a taba roƙon sa abu bai ce babu yawa to ai taskar Allah da a gurin annabi take ma ana qasimun wa khazunun ni ne mai rabo kuma ni ne ma'adin taskar Allah ga baki daya ma ana qasim wallahu yu'ti sallallahu alaihi wasallama
فقال ما يكون إني hatta na fi da ku نعم ما ya ce manzo Allah ya ba su suka kuma roƙa ya kuma ba su har abin da zai ba su din ya zama kuma abin babu abin
فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره أنكم ya ce ma ya kuni indi min khairin ya ce abin da ya zamo gare ni min khairin na dukiya inda ya zamo gare ni na dukiya to ai bazan bazan bazan ajiye shi gabarin ku ba in hana ku shi bazan hana ku shi ba ومن يستئب يئفه الله ya ce wanda ya nemi kamewa wanda ya nemi- ya nemi kamewa gabarin roƙon mutane to yi iffahullah ubangiji kuma zai azurta shi da kamewa sai Allah ya ba shi kamewa gabarin haram gabarin kuma roƙon mutanen wanda yake neman kamewa na'am ومن يستغل بكمه الله wanda kuma ya nemi wadatuwa ga barin abin mutane ma'ana yake bayyanar da wadatuwarsa ga barin neman abin mutane to yi gunin lawu sai Allah ya wadata shi ba a son mutum kullum ya dinga nuna bukatarsa gurin mutane yawa ka dinga bayyana ka- wadatuwarka ga barin neman abin mutane sai ka fi mutunci ma a gurin mutane yawa ka guji abin da yake duniya sai Allah ya soka ka guji abin da yake hannun mutane shikenan sai mutane sai su soka yawa kullum ka ce wa mutum bam bam bam bam bam dole zai kosa yawa dole sai zai kosa Allah ne kullum shi kai ta cewa ba ni ba ni kuma ya ta mi koma saboda shi shi ya cancanta a roƙa yawa saboda komai na sani na'am isa a dinga ba- wani zubi mu dinga daurewa yawa in mutum ya rasa din wani zubi a dinga daurewa kar ka dinga ta'arrubi ga wulakanta daga kana neman abin mutane sai dai in ya zama dole din za a yi roƙon ba a hana ba sai ka yi amma da sharadi in za ka roƙa din ka roƙi mutanen kirki ka samu mutumin kirki wanda ba zai tona ma asiri wanda ka tabbatar naka ne na Allah kamar yadda muke nan yan uwa ka ce da Allah malam yau yau ka tashi gidan ba yadda za a yi ba laifi ka ce da Allah ina so ka dan ba ni dan wani abu mana Shi kai kuma ka sai ka rufa masa asiri sai ka dauko sai ka bashi din yawa wannan babu laifi yadda ya zo a cikin hadisin sun- wannan n- nisa'i hadisin farasiyu da yake cewa ya rasulullah na yi roƙo ya ce iza kunta sa'ilan labudda fas'al salihina idan ya zama babu makawa za ka yi roƙon to nemi mutanen kirki ka roƙe su sai ka nemi mutanen kirki yawa ko kuma ka tafi gurin hukuma babu laifi sai ka je gurin hukuma a to ai duk abin da yake hannunsu ba nasu ne ba na al'umma ba ne sai ka je gurin hukuma kenan muna buƙatar kaza kaza da kaza kaza da kaza akwai al'umma kaza kaza da kaza shikenan an ga wannan duk a gurin mabuƙata a gurin magabata nawa ba aibu bane
ومن يتصبر يصبره الله ya ce wanda kuma ya waman ya- wanda ya dauri ya kallafa wa kansa dauriya ga kuncin rayuwa din amma ya dauri to mu je يصبره الله to ubangiji sai ya azata shi da haƙuri kuma
وما أوتي أحد أداء خيرا وأوسع من الصبر ya ce ba a taɓa ba wa mutum wani abu a yi masa kyautar wani abu ba mafi alkhairi daga haƙuri ba a taɓa ba wa mutum wani abu mafi alkhairi kamar haƙuri ba mala haƙuri da mutum ne da an ga karimin mutum shehu nan yana gama yana cewa tun da ake mutum bi taɓa cewa da na sani ban haƙura ba baka taɓa yin haƙuri ka ji kunya ba sai dai ya ce "Kai, ina ma na sani na haƙura amma ba a taɓa nadama a ce wai da na sani ban haƙura ba sai dai ka ce da na sani na haƙura shi kuma haƙuri kana yin haƙuri gurin bin Allah ka daure kai ta bin Allah kai ta bin Allah kai ta bin Allah gurin yin sallah gurin bin iyaye gurin kyautata wa al'umma kai tai akwai haƙuri gurin nan sannan kuma akwai a- a- akwai haƙuri gurin ka daure ka yi haƙuri ga barin saɓan Allah ka daure gabarin saɓan Allah ka kame gabanka gabarin saɓa wa mutu- ga- gabarin saɓa wa ubangiji ɓangare na biyu kenan yawwa musamman matashi wanda za ga yana cikin halin tasowarsa abubuwa na shahawa shahawi ba faɗa wa haram to wannan ka kame ka yi haƙuri gabarin wannan ka kame zuciyarka ka kame gabanka gabarin saɓa wa Allah wannan shine musulunci haƙuri na ɓangare na uku kuma ka yi haƙuri a kan cutar da halitta za ta yi ma ka daure kar ya zamo daga an taɓa ka ka zama uwa daji ai ta faɗa da kai a'a ba a son haka ya zama an taɓa ka ka yi haƙuri sai dai an taɓa Allah da janibin manzon Allah ne to annan ne kuma sai aga kuma sai aga fushinka ko an yi zalunci an taɓa al'ummar annabi to aga fushinka amma in zatin kanka aka taɓa to wannan aga haƙuri kaga ya tabbata a cikin hadisi ana siffata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama bai taba yin hukunci dan an taba zatin kansa ba wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li nafsihi hatta tunta haka hurmatul lahi manzo Allah bai taba yin wani ukuba ko hukunci dan an taba zatin kansa ba sai dai an taba alfarmar Allah to anan mutum ba zai ba za a ga sauki ba to kai ma haka za ka zama in kai aka taɓa ka yi haƙuri duk wanda zai cuce ka zai zalunce ka zai ma ka yi haƙuri wa ma ba a yi ba duk gashi nan mun sa mun ga irin wannan a gurin sadatin mu irin sai dace mu dinga ɗauka a gurin magabatan mu kakka ce an taɓa kai ka ce ni waye da ba za a taɓa ni ba to kai waye da ba za a taɓa ka ba ai dole a taɓa ka yawwa duk mun ga wannan gurin magabatan mu shehu mun radiyallahu ta'ala ina yawan faɗan haka bawon Allah sun zauna da shi ya gaggawa shi magana ya cakume shi ma ya riƙe mar wuyan rigarsa amma ƙarshe shehu da ya masa wannan shehu bai faɗa ba shi mutumin ne zo ya faɗa ga abin da ya washe yi kuma tun daga nan shehu ya dinga masa alheri ya dinga masa alheri ya zama kuma na Allah ƙarshe har ya koma zuwa ga Allah duk mun ga wannan a gurin magabatanmu a gurin shehi mun ga shehu radiyallahu ta baya so ma a zo a ga masa a ce wani ko yana kin ko ka ba idan ku ta bayyana ta bayyana to wannan mutumin zai sha shagalin alkhairi wani ya zo gurin shehu a ci sa ya dan furta wata kalma ko ta bacin rai ko ya faɗi wani abu yadda magana za ta za ta da sasu ce ya faɗi wata magana a kansa to wannan mutumin ko zai sha lugudan alkhairi kuma za a kai masa alheri to haka ake yi in mutum ya ma shine wannan ita ce fa sunnar annabi a taɓa ka a taɓa ka ka yi alkhairi a ci mutuncinka ka yi alkhairi wannan shine sunnar annabi a zaje ka kai ka mayar da alkhairi amma ba a taɓa kai ta kumfan baki mu za a taɓa za a ga yadda za mu a ba haka aka ce a yi ba sai kuma kayi kayi kayi kaga ba ka iya haƙura ba kuma ka zo ka ce ka haƙura a asabaru inda sadmatul ula yawwa to shi mu je mu ƙarasa
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن عبدنا لان الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce والذي نفسي بيده na rantse da wanda numfashi na yake hannunsa
كان ياخذ احدكم حمله فيحتسب على ذهبه خير له من ان ياتي رجلا فيسأل.
فيسأله فعلاه او منعه manzo Allah yake cewa wallahi wallazi nafsi biyadihi wallahi na rantse da wanda numfashi na yake hannunsa wallahi ɗayanku ya ɗauki igiya ya je ya ya sassaƙo ice a bayansa ya je ya ta'ammali da shi ko ya siyar da shi shi ya fiye mal alkhairi da ya je gurin wani mutum ta ya sa'alahu ya dinga roƙarsa mutumin nan ya bashi ko bai bashi ba wannan ya fiye masa alkhairi
حدثنا موسى حدثنا وحيد حدثنا هشام عن ابيه عن الزبير بن الاول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله yace daga zubairu bin awami daga shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce wallahi ɗayan ku ya rigi igiyarsa ya zo da wani kushe na ice a kan bayansa fa ya bi a ha ya je isiyar da wannan kushen dabi ne ya samu ɗan abin da zai masa rufi da shi mu je فيبيعها ya siyar da wa- ita
فيكف الله بها وجهه ubangiji ya kame fuskarsa ma'ana mutuncinsa da wannan abin da ya yi خير له من أن يسأل الناس أأتوا shi ya fi alheri da ya je dinga roƙon mutane mutanen nan sun bashi ko ba su bashi ba wanda ko ice ne ka je ka ɗauka ka yanko kai wani abu da ka je ka fitar da kanka gurin roƙo gurin mutane
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن هشام رضي الله عنه قال سألت رسول الله fa'adani ya bani ثم سألته sannan kuma roƙansa fa'adani ya bani
ثم سألته فأعطاني sannan kuma roƙansa ya bani ثم قال sannan ya ce يا حكيم ya ce ya hakimu إن هذا المال خجرة ya ce ita wannan dukiya fa